محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin huwacewar sa rayuwar mu ta kuma iso wannan rana ta litinin yau 20 ga watan jimadal ula shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa zamu ci gaba da rasin da muke a wannan littafi na tazkiyatun nufus muna roƙon Allah ya mana muwafaqa muna cikin waɗansu ababe da malam ya ambace su a matsayin tamkar kalaci ne na zuciya su ke rayar da zuciya su hana ta mutuwa muna cikin gabar da ake ambatan istighfar istighfari bayan an ambace zikirullahi zikirin Allah sannan istighfari yana daga cikin abin da ke sanya zuciya ta samu ɗamfara da ubangijinta ba za ta zanga falalliya ba ba za ta zan macacciya ba mun tsaya gabar da ya ambaci cewa lukmanul hakim yana gaya wa ɗansa cewa ya kai ɗana ka sabar maharcen ka faɗan allahumma gafirli domin allah maɗaukaki yana da waɗansu sa'o'i da ya keɓance in aka roƙe shi cikin wannan sa'ar Allah baya maidawa akwai wasu lokaci wanda ake ce da su auqatul ijaba lokacin da Allah yake amsa to irin waɗannan lokata suna nan an bayyana mana wasu wasu kuma ba san su ba to don haka yake ce maɗansa ya ɗabi'antar maharcansa ya sabar maharcansa faɗin Allahumma gafirli Allah ka gafarta mini domin ya samu dacewa da irin waɗannan lokata kana Hassan al-Basri yake cewa ku yawaita yin istighfari a gidajenku ku yawaita yin istighfari hatta a kayan kabakinku na abinci in kuna tafiya akan hanya in kuna kasuwarku wajajen zaman ku kai duk inda kuke domin ba ku sani ba yaushe ne ne gafarar ubangijin take sauka kaga in ka samu dacewa kana neman ta kuma ta sauka shikenan sai Allah ya sadar da ita gare ka Allah ya ba mu dacewa wa fi sahih al-bukhari ya zo cikin sahih al-bukhari kamar yadda ya kawo cikin kitabud da'awat an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga abu hurarata manzan Allah sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra annabi baya bukatan yayi rantsuwa a magana amma yayi rantsuwa ne domin ta'kidi ya karfafa girman abin yace ina rantsuwa da Allah inni ni bani la astaghfirullah ina neman gafaran Allah wa atubu ilaihi in tuba zuwa gare shi fil yawmi a kowane wuni akthar min 70 marra sama da sau 70 sama da sau 70 ya tabbata cikin hadisai sahaban annabi wani waje annabi yayi hasarin sama ya ce sau 100 ya ayyuhan nas أتوب إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتي يا كمتاني كتوب زواج الله دومني إن توب زواج الله أوني ديا سوداري a wani hadifin sahabbai suka ce muna kirgawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisi guda in ana zaune sai dinga cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi ba tare da sun gaya wa annabi ba su kuma sai su dinga kirgawa sai su ga annabi ya istighfari sau ɗari astaghfirullah wa atubu ilai to don haka wanne yana rayar da zuciya yana dan farar da zuciya zuwa ga mahalaccinta tabbas yawaita yin istighfari yana sa mutum ya yi sauna cikin ayyuka munana ba zai dinga kutsa su ba وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال har ilau ya zo cikin bukhari kamar yadda ya kawo cikin kitabun tauhid muslim ya kawo a cikin kitabun zikir wa du'a yake cewa sami'tun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna abdan aznaba faqala wani bawa ne ya yi zunubi sai ya ce rabbi aznabtu dhanban faghfirli ya ubangiji na aikata zunubi ka gafarta mini faƙala rabbuhu sai ubangijinsa ya ce a alima abdi anna lahu rabban ya gafiru zanba wa ya bi ashe bawana ya san yana da wani ubangiji da yake gafarta zunubai kuma zai iya kama mutum da zunubin don haka tun da bawana ya san haka har ya roƙa gafartu li abdina gafarta wa bawana annabi ya ce thumma makatha ma sha Allah sannan mutumin ya sake zama tsawon wani lokaci thumma aznaba dhanban ya kuma yin wani laifin fa qala sai ya ce rabbi aznabtu akhar faghfir ya Allah nayi wani zubin zunubin faghfir li fa qala sai Allah ta'ala ya ce a alima abdi anna lahu rabban ya gafiru zanba wa ya akhudhu bi ashe bawa na ya san yana da ubangijin da yake yafewa zunubi kuma zai kama mutum da shi in ya so ghafartu li abdi na gafarta wa bawa na thumma makatha ma sha Allah sannan ya sake zama abinda Allah ya so thumma aznaba dhanban sanne sake wani zunubin sau nawa kenan na uku faqala yace rabbi aznabtu akhar faghfir li ya allah na kuma yin wani laifin allah ka gafarta mini faqala sai allah yace a alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih ashe bawa na ya san yana da wani ubangiji da yake gafarta zanubai kuma yakan iya kama bawansa da zanubin gafartu li abdi na gafarta wa bawa na salasan haka ya faru har sau uku don haka falyamal ma sha ya aikata ma abin da ya so hadithi ne ingantacce a bukhari da muslim وفي رواية لمسلم أواني وترواية إمام مسلم أنه قال في الثالثة ubangiji ya faɗa a karo na ukun da bawan ya kuma yin laifi ƙad ghafartu falyamal masha na gafarta masa ya mayi abin da ya so wal ma'ana malam yace abin da ake nufi ma dama ala hadhihi alhali kulliha aznaba istaghfara matukar yana kan wannan yanayi baki ɗayanta ya yi laifi ya nemi gafara ubangiji Allah ta'ala zai gafarta wa bawa ya ce wa zahiru amma abin da ake nufi zahirin magana an na muradahu abin da ake nufi al-istighfarul makarunu bi adamil israr laifi ne wanda aka gwama shi da rashin dogewa bayan ana nufi yanzu mutum a tuban bakin muzuru tuban bakin muzuru ce daga wannan da kwalwar ba zai kara cin kaza ba ya cinye sai sake gano wata tana kyakkyara sai sake cewa daga dai wannan kambaran kuma ba to haka yi dinga yi ba a ga lokacin da tsaya ba kuma sai da sai da aka ga kurkin ba komai to shine tuban bakin muzuru wato ya laifi ya ce ba zai kuma ba ya laifi ya ce ba zai kuma ba to ba shi ake nufi ba wato Allah ta'ala ya yi yabo kamar yadda muka ji a baya a waɗanda suke neman gafaran ubangiji kuma suke sanin allazina idza fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون kaga waɗanda Allah ya yabo a kansu har ma musu alƙawarin gafararsa da aljanna faɗinta ya kai sama da ƙasa ya ce su ne waɗanda idan suka aikata laifi ko suka zalunci kawunansu wajen yin abin da bai dace ba zakarullaha sai su tuna ubangiji da ukubar da Allah ya tanadi da buwayar Allah su ji kunyar Allah akan aikin da suka aikata fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafaran ubangijinsu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah suna sane da cewa dama wa koke gafarta zanubai in ba Allah din ba shi yasa sau koma wajensa sai Allah ya ce walam yusirru ala ma fa'alu kuma sai ba su doge akan abin da suka aikata nan na baya ba wa hum ya'lamuna suna sane da cewa sun tuba kuma su sake aikatawa to ba irin su ake nufi ba don haka nan ba ana nufi cewa falyamal ma sha'a yaje aikata duk kowane irin laifi ba a'a wato ana nuna yalwa ne ta gafarar ubangiji gafarar ubangiji tana da fadi duk lokacin da bawa ya laifi ga ubangijinsa ya inganta tuba ya koma zuwa ga Allah da neman yafiya Allah ta'ala zai yafe masa yana daga cikin sharuɗa kuma na ingantacciyar tuba ba za a kuma aikata laifin ba shine anniyatu Allah ya'uda ila zambin ya kudurta ba zai ƙara komawa zuwa ga wannan laifin ba shine walam yusirru ala ma fa'alu to kenan ashe wanda zai yi laifi kuma ya sake komawa ya laifin ya roki Allah ya gafarta masa ya sake komawa ya laifi to wannan ba irinsa ake nufi ba ana tsorace mu wannan zai zamanto kaman yayi izgili ne da al'amarin ubangijinsa ana tsorace masa mutuwa a kayan laifi don haka abinda ake nunawa a cikin wannan hadisi ya yi laifi ya nemi gafara Allah ya yafe masa ya sake laifi ya nemi gafara wato a nuna yalwar Allah subhanahu wata'ala ma'ana yalwa ta gafara ubangiji mai faɗi ne babu kuma laifi wanda ya gagari ubangiji ya yafe duk bawa ne dan adam ne za a masa laifin da ya ce ai laifin ya yi girman da ba zai yafe ba to ba ubangiji ba ubangiji babu laifin da bawansa zai yi wanda ba zai yafe mar ba sai dai in bai nemi yafiyar ba amma in ya nemi yafiyar da sharuɗanta Allah yana gafara baki daya qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a bayina waɗanda kuka yi zarɓaɓiya makawunan ku wajen aikata katobara aikata laifuka la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe ƙauna kar ku yanke ƙauna daga rahamar ubangiji inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah na gafarta zunubi baki ɗayansa duk girman zunubi cikin hadithul qudsi Allah ta'ala yana ambata cewa da bawa na zai zo mini bi qurabid dunya cikin duniya na zunubi to ubangiji ta'ala ya ce ni kuma zan fuskance shi da cikin duniya maghfiratan na yafiya to duka waɗannan hadisan kamar wannan da ke gaba gare mu shi ma ma'anar da yake nunawa kenan shi yasa nan malam yace wa zahiru anna muradahu al-istighfar al-maqrun bi adam al-israr zahirin hadithin yana nufin istighfari ne wanda aka gwama shi da rashin dogewa akan laifin dan dama rashin dogewa akan laifi yana daga cikin sharuɗan tuba Allah ya ba mu iko na yin tuba taubatin nasuha ita ce ma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba wacce take ingantacciya wadda ta cika sharuɗa da kuma inqila'i tsamuwa daga laifin baya to shikenan kuma sai abu ya zama to tas ai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ba Allah suke bautawa ba wannan Allah suke bautawa ko gumaka suke da su wasu ma sun yi fada da annabin kafin su musulunta sun yi fada da annabin wasu ma sun kashe ma wasu daga cikin sahabban annabi da suka yi imani da farko-farko sun bi su sun kashe su wasu sun azabtar wasu ba abin da ba su yi ba kuma suna bautar gunki suna masu juda amma daga baya sai suka zamanto 'yan aljanna Allah ya musu alkawarin aljanna ma wasu daga ciki kaga wannan a nuna mana cewa duk abin da mutum ke aikatawa na baya ma dama ya zo shi zuwa ga musulunci ya tuba hatta shirka wanda ita ce kaga babu laifin da ya kai ta to amma idan mutum ya musulunta shikenan eh qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka gaya ma waɗanda suke kafirci ma in dai suka hannu daga kafircin suka musulunta suka inganta imani ya gufar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abinda duk ya wuce inna allaha abinna wa in ya'udu ko faqad madha sunnatul awwalin قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة الله كرمت يردا تكي أنبتاوا طوبى لمن وجد في صحيفته istighfaran kathira ita ce ta ambata ba ta rafa'a shi zuwa ga annabi ba amma maganganu ne irin wanda ake samun samin mishkatin nubuwa daga cikin maganganu na hikima da annabi sallallahu alaihi wasallam ke fada wannan hadisi ibnu majah ya rawaito tana cewa dadi ya tabbata liman wajada fi sahifatihi ga wanda a ranar alkiyama sai ya tarar a cikin littafinsa istighfaran kafira ya ga istighfari mai yawa kasan duk kome yana na a cikin littafi ko? zunɗe da aka yi ma yana na cikin littafi sai dai an tun a duniya sai a shafe zagi da aka yi a shar ma da aka yi yana na a cikin littafi ballantana waɗanda suke manya-manya ƙanƙanin abu ma yana nan a littafi zon ɗaya na idanu fa kasan ana tsaye gumi da ido ko kowa irin hakan nan koya magana sai wannan kalon wannan yana a ɗayin haka da kai kasan mutane sun iya tsaye gumi wani da yake ba da rance kawai sai wannan sai kallo wannan ya haka sai a haka da kai an ƙaraita shi su sun san me suke faɗa kaje shi munafikin ko kaje shi kaza Allah kada ya san me zai kudurta a rai amma dai a zayyana sun yi mala'iku sun gani to sai a rubuta wallahi shi wannan sun dan ma a rubuta ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah zai umarni a rushe sa a kiyama sai ga mutum ya ce mali hadhal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada komai za a jibge mutum kim mai kyawu gashi nan da yawa gurgudan abin da mutum yayi Allah ya sa mai kyan yafi yawa mummuna ma idan mutum yayi yana nan aje masa to sai ga mutum yana cewa kiyama mali hadhal kitabi wannan wani irin littafi ne kan la yugadiru sagiranta ashe wancan dan zundan ma da aka yi da baki duk sai da aka rubuta karamin abu baya bari wala kabiratan balle babba la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha sai ya tantance ta an rubuta komai gashi na recorded Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira sai su ga duk abin da suka aika gashi nan kasan wani abu na fallasan kiyama bayan rubutun ma ana nuna kamar yadda kaga talabijin ana nunawa wallahi sai a nuna wa mutum ga abin da ya aikata ashe sa ake kiranta yawmul fada'il akbar ta zama ranar babbar kunya abin da ya koyu ma to lokacin da mutum ya ce astaghfirullah ai mun ji alghufran ko as-satratu ne wat taghtiya asitrci abu a boye shi a rufe shi to yanka ce astaghfirullah ya Allah ina roƙonka laifukan nan nawa ka rufe su kar kowa ya gani to sai Allah ya ce na gafartu li abdi na lullube masa na rufe masa wannan abin da ya aikata ba za a nuna ba ai kaga mutum ya samu rufin asiri to me zai hana mutum ya dinga istighfar ya cika shi kuma da sharuɗansa Allah ya ba mu iko wa bil jumla mala ya ce a dunkule dai in muka hararo tun daga baya darasin da ya gabata akan batun istighfar har zuwa nan yace fadawa'u dhunubi al-istighfar ashe kenan maganin laifuka shine istighfar magani tamkar magani na jinya mutum yana jinya yana bukatan magani mutum idan yana jinya ba a bashi magani ba ai kaga sai jinya ta zama a jikinsa ko har watakila take munzan da za ta lalata shi gaba ɗaya zan babu shi ya halaka to to to, to maganin istig maganin jin abin nan abin nan zanubi zanubi a matsayin jinya yake ɗaya daga cikin maganinsa akwai istighfar insha Allah qala qatada qatada yake cewa inna hadha alqur'ana ɗaya daga cikin almajra Abdullah ibn Abbas inna hadha alqur'ana yadullukum ala da'ikum wa da'ikum fa amma da'ukum fadh-dhunub wa amma da'ukum fal-istighfar kata da ya ce ku sani wannan alkur'ani da Allah ta'ala ya saukar mana ta hannun manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya dullukum ala da'ikum wa dawa'ikum yana nusar da ku zuwa ga watan jinya jinyar da take samun ku kuma yana nusar da ku zuwa ga warakar ku magani na wannan jinyar zai nuna maka jinyar kuma zai nuna maka ga magani إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فأما داؤكم فالذنوب yace ku sani jinya da take damunku shine zunubi jinya idan ta yawa a jikin mutum sai ta ga ta nakasa shi ko in ta tsanani ta tsanani sai ta kai ga halaka shikenan mutum sai a ce jinya ta yi ajalinsa ya halaka to haka zunubi zunubi yana cin jiki yana cin zuciya yana cin zuciya sai yake munzalin da zuciya ta mutu ta zama alƙalbul mayyit ai mun ji ta can baya to da zarar mutum ya zuciyarsa ta zama alƙalbul mayyit to ita fa ba ta iya sanin gaskiya kuma ba ta karɓan gaskiya kuma ba ta ganin gaskiya a dalilin haka me zai faru sai ta zan ta sababa halakar mutum mai halakarsa ya mutu akan wannan laifin zunubin kuma ya shiga wuta ya halaka to shi saka qur'ani yake zamantowa shifa'un lima fi sudur wato waraka ce kamar yadda Allah ya faɗa cikin alqur'ani ga abubuwan da ke cikin zuciya jinyar da take kama zuciya to shi yasa nan kata da yace inna hadha alqur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum ku sani shi wannan alkur'ani yana nusar da ku zuwa ga jinya da ke kama ku da kuma magani da za ku yi amfani da shi fa amma da'ukum fa dhunub ku sani jinyar da take damu al'umma shine zunubi wa amma da'ukum fal istighfar amma maganin ku kuma da za ku amfana da shi wajen kauda wannan jinya shine istighfar wa qala aliyun ali ibn abi talibin karrama Allah wajha ko radiyallahu anhu yana cewa ma alhama Allah subhanahu abdan al-istighfar wa huwa yuridu an yu'adhiba kaji wata magana ta hikima Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda yace ma alhama Allah subhanahu abdan al-istighfar Allah bai taba kimsawa bawa yawan istighfari ba bawa ya zamanto mai yawan yin tuba Allah ya sanya shi a haka wa huwa yuridu an yu'adhibahu kuma a ce Allah yana nufin azabtar da shi ne Ali ibn Abi Talib ya ce a'a duk wanda Allah ya kimsa masa yawan yin istighfar yawan tuba a laifukan da yayi to Allah ya ya, nufe shi kenan baya son ya azabtar da shi ko ba haka bane amma waɗanda Allah ta'ala baya son su ba bai kimsa musu tuba ba su ba sa tuba su ne Allah ya ce wa umli lahum inna kaydi matin ina musu talala ne amma azaba ta da kamuna yana da tsanani kaga su Allah ta'ala bai nusar da su zuwa ga shirya ba ai kamar yadda qur'ani ne da kansa wa nunazzil min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasara alkur'ani muna sassaukarwa abin da yake warak duk jinyar da za ta damu zuciya ta bautar da zuciya daga tafarkin Allah ta hana zuciya bin Allah ta hana zuciya riko da abin da manzon Allah ya zo da shi ta sanya ma zuciya jinya to qur'ani ya zo shi da yin waraka na waɗannan ababen za a fayyace ma tsakanin zarai da abawa don haka sai ya zamanto aka yi adafi aka ce wa rahmatun kuma sai ya zamanto rahama ce ana sassaukar abin da yake waraka in mutum ya bi wannan warakan to sai zaman to rahama a gare shi amma ba ga kowa ba lil mu'minina ga mu'minai amma sai ya ce kafirai fa wanda suka juya baya wala yazidu zalimina illa khasara qur'ani baya ƙara ma azzalimai kafirai wanda suka bauɗe suka mattawaye bai ƙara musu komai sai hasara domin za su ji qur'anin amma ba za su yi aiki da shi ba za su ga gaskiyar amma za su yi watsi da ita to kaga hujja ta ƙara ƙaruwa akan su kenan ubangiji Allah ta'ala ya shirar da mu da shirin qur'ani Allah ya samu cikin masu yawan yin istighfari ya sanya zukatanmu ta zamanto rayayyar zuciya duniya da lahira abu na uku daga cikin kalaci wanda zuciya take amfani da shi don ta rayu akwai addu'a addu'a da kuke ganinta kai addu'a addu'a ita ma ibada ce ba kawai kasan akwai bambanci tsakanin fata da addu'a ko ita addu'a tana da salo akwai tsarin da ake yin ta yanzu kai fatan kana son kaza kana son Allah ka sai kaza da kaza Allah ka sami kaza wannan fata kake yi ita addu'a tana da tsarin ta tana da usulubin ta ba haka kawai ake yin ta ba eh ana dariya ana tafawa ana shayar da ana cewa Allah ka sai Allah ka sai mu wanye lafiya wannan fata kai ba addu'a kai ba addu'a tana da wani salonta ibada ce kamar yadda sallah idan za ka yi ta akwai salonta akwai abubuwan da ake so ka kiyaye a ciki akwai abubuwan da ake so ka aiwatar akwai wanda ba a so ka aiwatar to haka nan ita ma addu'a din ibada ce na kama dama mutum ya lazumci addu'a kamar yadda aka koyar da ita insha Allah zuciyarsa za ta zara yayya ba yadda za a yi ka nuna kwaɗayi zuwa ga ubangijinka tare da itikadin cewa ka san ba mai yi sai shi kuma sannan ka saba masa zaka ji kunya amma inda ka nuna kwadayi to girman Allah ka sani zamo kana addu'a tare da sanin girman Allah to zuciyarka kuma insha Allah tana ƙara samun nutsuwa da abin da Allah ya tallata maka to addu'a qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya faɗa cikin suratul ghafir aya ta 60 ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله يتي أدعوني كاقي يزود سيغا تأمر أدعوني كروكيني أمرني ما الله يلي أستجب لكم نيكم أزان أنسامكم كجي أبنجي فد رحمة كجي الوا تكرمتم أبنجي umarni ma ka ce roƙe ni kuma zan amsa maka zan maka haka Allah ya ce ku roƙe ni zan muku fa'amarana Allah azza wa jalla bi du'a sai Allah maɗaukaki a nan ya umarce mu da yin addu'a wa wa'adana bil ijaba kuma ya mana alƙawarin cewa zai amsa mana sun ma'akaba bi ƙaulihi azza wa jalla sannan ya biye da fadansa mabuwayi da daukaka ya ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle waɗannan da suke girman kai suke kangare mabautata sai yadkhuluna jahannama dakhirin lalle za su shiga jahannama suna walakantattu fa subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah mabuwayi zil karamil fayyab ma'abocin karamci mai kwarara waljudil mutatabi' da kyauta mai bibiyan juna Allah shine kyautarsa ba ta yankewa wai baya tsakaitawa a kyautarsa shi kullu yawmin huwa fi sha'ani kullun Allah yana cikin badawa kariya kyauta da abin da ya kama da wannan da ba da gafara kullun Allah a cikin wani lamarin yake subhanahu wataala جعل سؤال عبده لحوائجه وقضاء مآربه عبادة له sai Allah madaukaki ya sanya su'ala abdihi li hawaijihi roƙon da bawansa zai yi dan a biya wa bawan buƙatarsa wa qada'i ma'aribihi da kuma a wanzar masa abubuwan da yake sha'awa al-ma'arib shi ma duka yana nufin sha'awa ne buƙata alhawa'ij da ma'arif duka yana nufin bukata ne waliya fiha ma'aribu ukhra kamar yadda aka faɗa cikin ɗaha ko annabi Musa ya faɗa ja'ala su'ala 'abdihi li hawaijihi Allah sai ya sanya roƙon da bawansa zai dan abiya wa bawan bukatarsa wa qada'i ma'aribihi kuma a wanzar masa sha'awarsa abin da yake da bukata sai Allah ya sanya wannan din ba ibadatan lahu ta zamanto ibadar Allah ne bukatar ka ce fa bukata ce kai a biya maka wata bukatar ka kuma aka ce ma ka roƙi wannan bukatar kuma sai aka sanya roƙon bukatar in kai za a maka kuma sai aka sa wannan din ya zama kuma ibadar da za a baka lada har ilawa kai to in banda ubangiji mai karamciwa zai yi wannan to sai sanya wannan din ya zamanto ibada shi ya saka yamma ubangiji wannan kirari yace subhanallahi alazim zil karamil fayyab wal judil mutatabi' wa talabahu minhu Allah ya bidi bawan ya roke shi shi so yake ka roke shi wa zammahu ala tarkihi kai sai ma ya zarge ka in ka ki roƙonsa duk wanda yace ya wadatu daga roƙon Allah Allah baya san sa yace sai ya sa shi a wuta kai wanda zaka ce baka san abun wajen Allah kana da bukata ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid mutane ku kuke da bukata zuwa ga Allah Allah kuma wadatacce ne mai godewa kuma komun kankantar ibada inda kai yadda ya umarni to sai baka sakamako mai kyau Allah kenan mai karamci to Allah ta'ala ya bide bawa ya roke shi wa zammahu ya kuma zargi bawan nasa Allah tarkihi idan ya kira roƙonsa bi ablagi anwa'i zammi da mafi kaiwa matuƙa na nau'o'in zargi faja'alahu mustakbiran alaihi sai Allah ya ce wanda baya roƙonsa ma mai girman kai ne ma ubangiji وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال imam turmudi ya rawaito daga hadisin abu hurairata Allah ya yarda da shi hadisi ne hasan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yas'alillah yaghdabu alaihi duk wanda baya roƙon Allah Allah yana fushi da shi wanda baya roƙon Allah Allah fushi yake da shi shi saka su sahabbai saboda sanin matsayin roƙon Allah wallahi sahabbai suka rawaito wato wajen ɗaura igiyar takalmi igiyar takalminka ne kana tafiya faɗanka sai ya tsinke abu ne wanda za ka ɗaura ka kukulle ka kukulle ko to wannan ɗin ma idan ya tsinke sai su roƙi ubangiji ya Allah Allah ka bani ikon gyara wannan takalmin nawa sai su roƙi ubangiji saboda su sun ɗauka yin wannan ɗin ai sun nuna bukata ne zuwa ga Allah kuma hakan ya dace sannan kuma sun aiwatar da ibada kuma sannan Allah zai ba su dacewa akan abin da za su yi wanda yake addu'a ba zai samu taɓewa ba amma kawai kai abu gaba gadi shi yasa aka sanya wa mutane istikhara annabi ce idza hamma ahadukum bi amrin in ɗayan ku yayi nufin yin wani abu amrin kage yazo na kira wa hiya tufidu al-umum da siga amma shamila kowane irin abu ne in mutum yayi nufin zai yi amma mutane sai suka ɗauka neman aure ne kawai ake istihara ko in ya gano yar wasu a nan ne ake istihara to ba sai a shi kawai ba kasuwanci za ka yi kasuwanci za ka bari gida za ka saya gida za ka sayar noma za ka fara a kiwo za ka fara a dainawa za ka yi rutaya kake so ka yi canja business kake so ka yi duk al'amura ne kai ko matarka kake son saki ka yi istihara karka je ka sake ta kuma abin ya zama fitina ka zo kana binta garinsu da kafa kaga ayin ka nemi ubangiji ya nusar da kai ga abin da ya dace hakan ba zai faru ba ko to man lam yas'ali Allah ya gaba alaihi duk wanda baya roƙon Allah to Allah sai ya fushi a kansa malai ce wa ma ahsanu qawlul qa'il fadin mai fadi da ya waɗannan abiyat ya kyautata ya ce la tas'alan na bane adama hajatan wasalin labe abuwabuhu la tahjubu Allahu ya gabibu in tarakta su'alahu wa idza sa'alta bane adama ya gabibu kaga kirare ma ubangiji ya ce la tas'alan na bane adama hajatan kada ka roki dan adam wata bukata wasalil ladhi abwabuhu la tahjubu ka roki wanda kofarsa ba a rufewa ba a gadi ka san in ka roki ubangiji wallahi tallahi wani lokaci sai ka ga ka tsarkake niyya ka roki ubangiji ko ba ga kowa ba wata bukatar ka sai kawai Allah ya koro wani kuma sai ya maka ba tare da kuma ka gaya masa ya sani ba to ubangiji yana yin haka to shi yasa ka karkata wajen roƙonsa Allahu ya gadibu in tarakta su'alahu Allah shi fushi yake yi idan sai ya fushi da bawa idan bawa bai roƙe shi ba wa idza sa'alta bani adama ya gadibu shi kun dan adam in kai shi da yawan roƙo sai ya fushi idan ka rayu damu dan adam da yawan roƙo wallahi koyar ka yaga sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai istirja'i ko ko da ya hamka sai gabansa ya faɗi ya tsammata matsala za a kawo masa to ubangiji shi so yake kullum to kaga sai ka zaɓi wanda shi marabe yake yi da roƙonsa kuma shi ne isasshe kuma zai iya tilasta bawan nasa ya maka ta inda baka sani ba wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib to ballantana wannan duka tunanin sai ya koma zuwa ga duniya ina kuma ga kiyama ita ce babbar abin da ya kamata a roƙa ko akwai wanda yake da ikon bada ta in ba Allah ba to kaga sai zama to mafificin abin da bawa zai roƙa dama gafara ubangiji da rahamarsa da yafiya da kuma aljanna da tsira daga wuta wannan ku an san cewa baki ɗaya baya cikin saitara baya cikin ikon wani makhluki وقال عز وجل الله ما أبو تنبوايا دوكك يتي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله Allah maɗaukaki ya ce, Amman yi jibul mutarwa ya kawo shi da siga ne ta tambaya, Amman yi jibul mutarwa, shin wane ne yake amsawa wanda yake cikin kunci yake da bukata shi ne almuttar wanda yake cikin kunci yana da tsananin bukata wa yake amsa masa idza da'ahu idan ya kira shi wa yakshifu su kuma wane ne in an kira shi yake kwaranyewa cutarwa ga mutum wahala da takaici ya ci asu ko jinya ko wahala ko kunci ko duk wani abu da zai tada wa mutum hankali kakanika yi wa yake yaye wa bawa wannan wa ya ja'alakum khulafa al-ard kuma wane ne ya sanya ku ka ku ne wakilai a ban kasa shugabanni a duniya ga dabbobi in banda Allah ya shugabantar da dan adam ina dan adam ya isa ya debo namun daji ya zo ya sa su azu ko ba haka ba in banda Allah ya shugabantar da dan adam sai ga yaro guda ɗaya ya saka garken shanu a gaba to waya muku wannan in ma ba a bada ansa ba sai Allah ya ce a ilahun ma Allah shin akwai wani Allahn tare da Allah akwai wani abun bauta tare da Allah babu wallahi ko ba a bada ansa ba Allah shine mabuwayi shine kadai to kaga shahidin anan amman yujibul muttara shin wane ne yake ansa wanda yake cikin tsananin kunci wani labari dan taba karantawa mai ban mamaki labari ne na zamanin nan ba wai wani nisa ne da shi ba labarin ne na zamanin da muke ciki wani profesa ne profesa ne na likita wanda ya gwanance a aikin kwakwalwa jinyiyukan kwakwalwa a ƙasan pakistan ba wanda ya kai shi kuma har ma ya sami international recognition a kasashe da yawa a duniya ya shiga jirgi zai tafi daga wani birni zuwa wani birni namanta waɗanda birane ne ƙaramin jirgi ne irin wanda ake cakar sannan allah cikin ikonsa sai guguwa ta tashi mai ƙarfin gaske a sayarin sama sai pilot ɗin ya ce masa jirginmu ba zai iya aukan wannan karfin guguwa da hadirin ba hadiri ne mai guguwa sosai sai ce gaskiya zan samu waje mai landin sai ce ba matsala sai suke landing tafiya ce kuma wanda gaba ɗaya za su yi ta a cikin awa ɗaya ne a jirgin sai suke landing da suke landing a wani gari sai suka nemi mota aka yi shatan mota ƙauye za ta kai shi wancan garin wanda tafiyar da za a yi kuma in a mota ne daga nan garin zuwa can bai wuce a yi ta minti talatin zuwa arba'in ba suna cikin tafiya Allah cikin ikon sai ruwa kuma yanke mai tsananin ƙarfi hanya ce kuma wacce take ba hanya kwalta ba santsi yana ɗibansu sai direban ya ce gaskiya mu samu wani waje mu tsaya sai ruwa ya tsagaita mu tafi ina tsoron kar motar ta faɗi santsi ya kada ta sai suka hango wani gida ta ce to shikenan mu je wannan gidan don haka sai suka je wannan gidan suke fakin sai suka kwankwasa kofa suke sallama wata tsohuwa ta zo ta buɗe musu kofa ta buɗe musu kofa suka shiga sai suka roƙe ta da Allah suna so za su yi sallah ta ce ba laifi bayan sun yi sallah sai kula sai ga wani yaro matashi a kwance a can ba kowa daga ita ne sai wannan matashin dan saurayi haka yana kwance sai fahimci bai da lafiya ne don haka sai yake tambayanta labarin yara sai ta ce jika na ne iyayensa sun rasu a waje na yake ni kaɗai ne yake kulawa da shi ne kuma kaga inda nake a to me yasa bai kai shi asibiti ba ce mun je mu asibiti a nan na karkara sun ce ba wanda zai iya masa aiki sai likita ne da yake capital city din islamabad kuma abu ne wanda ya shafi kwakwalwa sai ce wani likita ne aka ce sai ta ambaci sunansa shi iya abin da ya shi yake ba da labarin da kansa shi iya abin da ya a lokacin su kawai sai fashe da kuka abin sai ba ta mamaki har shi wancan ɗaya direban ya kuma daga bashi wani labari shi kenan sai ce alal haƙiƙa karfin addu'ar ki ne don yadda cikin na gajarta labarin ne irin siffar yadda ya gama tarar irin masu addini ga can sallayarta da qur'ani a wajen da sauransu ta ambata masa ita yanzu ta haƙura ne ta zama mai hidimar Allah idanu banda addu'a ba abin da take yi sai yake ambata mata yace to ubangiji ya amshi addu'ar ki ne shi abin da ya sa shi kuka sai ya ga jirgi ya shiga amma Allah ya hana jirgin tafiya ya sauka ya ɗau mota Allah ya hana motar tafiya don a amsa addu'arta a kawo mata wanda ba za ta iya zuwa wajen nasa ba gabanta addu'a ce kawai ta sa shi wannan shi ne ya sa shi kuka sai yake mata magana a kayan ƙarfin addu'a da yake shi ma mutumin kirki ne kuma ake maki arrangement kai kuma ka karasa sauran labarin to ka ganin Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu shin wane ne yake amsa wanda ke cikin kunci da tsananin bukata idza da ahu idan ya amshe shi Allah ne kawai mai yin haka wa yakshifu su'a kuma ya yayi wa mutum takeici wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayinka sun tambaye ni game da ni kuma nan wasu malaman tafsiri sun hakaito a hadisai da aka nuna ko athar da aka nuna cewa tambaya aka yi wa suka dinga yi wa annabi suna tambaya shin ubangijin munkan a karibun fanunaji shi an ba'idun fanunadi ubangijinmu kusa yake ne da mu yadda za mu munajati da shi ganawa wato da magana sanyi-sanyi ko ku yana nesa da mu ne in za mu kira shi sai mun daga sauti kaga sai riga sun yi tambaya ne usulubin qur'ani akan ce wa yas'alunaka ko yas'alunaka anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj yas'alunaka anil mahid qul huwa adha hakaza haka qur'ani yake zuwa sun tambaye ka akan kaza qul yas'alunaka anil mahid qul kace huwa adha yas'alunaka anil ahli qul huwa mawaqitu kace yas'alunaka anil anfal qul al anfal lillahi war rasul to kaga haka uslubin qur'ani duka inda yas'alunaka yas'alunaka tazo sai a ambata a ce kace wato kai isar musu da sakon to amma nan wajen tambaya ne suka yi amma ba a ce yas'alunaka ba sai aka kawo da siga ta madi a mustaqbal kai wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina sun tambaye ka game da ni in sun kuma tambayen ka game da ni domin idan an ce wa yas'alunaka yas'alunaka ibadi anni bayina sun tambaye ni sun tambaye ka game da ni to kaga nan akwai bukatan kai da aka tambaya ka bada ansa mun fahimta wala Allah shi yasa usulubi ya canza aka ce wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni sai nan ba ce faqul ba ka ce fa inni qaribun to ina kusa sai Allah ya bada ansar kai tsaye ma bayin bai ce faƙul ka ce musu sai ce fa'inni ƙarib aini ina kusa mun gane hikima nan wata ubangiji ta'ala a wajen addu'a ya kauda mana wasiɗa ne tsakaninsa da bawa babu shamaki shi kansa manzo ba inda an ce faƙul to kenan shi ya zama shamaki akan hidimar addu'a to addu'a hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shamaki bane tsakanin bawa da ubangijinsa shi ya saka lokacin da annabi yake bada labari cikin hadisin da Bukhari ya kawo dangane da mutumin da ya kashe mutum 99 yake neman tuba har ya cika da na 100 da ya je wajen wani malami yana tambayansa halli min tauba zan samu daman tuba kuwa za a karɓi tuba na sai ce wa man yahulu bainal abdi wa rabbi wa ya isa ya sha makance tsakanin bawa da ubangijinsa ai babu wato ba sha maki to aka ce wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina sun tambaye ka game da ni fa inni qaribun to aini ina kusa wato kawai su tambaya ba wa sai da karka sa kowa ya zama shine sha maki tsakaninka da ubangiji akan addu'a kai din roke ta koyi yadda ake yi fa inni qaribun ujibu da'awatad da'i ina amsa addu'ar wanda ya kira idza da an inda ya kira ni inji Allah ta'ala to kaga wannan duka yana nuna mana yadda ubangiji Allah yayi umarni da a roke shi yace wanda ma baya roƙonsa zai sa shi a wuta dan mai girman kai ne sannan nabiyu ya nuna mana a cikin wannan aya cewa shi Allah subhanahu wata'ala mai amsa addu'ar bawa ne cikin suratul rum ko shi mai amsa addu'ar bawa amma yujibul mutarra idza da'ahu yakshifu su shi kadai ne yake amsa tambayan sannan nan kuma ya ambata cewa to ai bai nesa da ku ba kusa da ku yake kuma ba shamaki ba a bukatan wasida roke shi zai amsa wa anin nu'man ibn bashir qala قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة daga Nu'man ibn Bashir Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace addu'a ita addu'a huwa al-ibada ai ita ce bauta addu'a huwa al-ibada addu'a ai ita ce bauta thumma tala al-aya sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ubangijinku ya ce ud'uni ku kiraye ni astajib lakum wato ku yi addu'a kenan ud'uni ku kiraye ni ai ku yi addu'a astajib lakum zan ansa muku innal ladhina yastakbiruna lalle waɗannan da suke girman kai suki an ibadati kaga nan ba ce maimakon ce an du'a'i innal ladhina yastakbiruna an du'a'i kamar yadda aka ce ud'uni kuma zai dauka hakan amma sai ba a yi amfani da addu'a ba kuma anan sai aka kawo al'ibadatu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'a huwa al-ibada wa ƙala rabbakum ud'uni ubangiji ya ce ku yi mini addu'a wato ku yi addu'a zuwa gare ni ku roƙe ni kenan astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle waɗannan da suke girman kai daga bautata kaga wannan kai tsaye aya sai ta nuna maka me abinda manzon Allah ya faɗa sai fassara mana ayar da ya ce addu'a huwal ibada sai ambaci wannan aya don ya nuna mana ai ubangiji ta'ala ya amfani da addu'a wal ibadatu wato mutaradifan wato an yi amfani da su kamar synonyms abu guda ne addu'a'u yal ibada haka ne yazo shi a cikin abinan suratu maryam annabi ibrahim alaihi salam shi ma lokacin da yake gaya wa mutanansa wa a'tazilukum sai ce wa ma tad'una tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi kaga nan ma yayi amfani da addu'a wa ad'u rabbi asa alla akuna nan ma sai saki amfani da addu'a yace bi du'a'i rabbi kaga addu'a ta zo sau uku dan akan abu guda yake magana asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya da Allah ya bada labarai yace falamma atazalahum sai yace wa ma ya'buduna bai ce wa ma ya da'una ba ya ce wa ma ya abuduna kaga nan ma sai al'ibada ta zo a madadin me a madadin addu'a'u don haka addu'a'u hiyar ibada don haka uslubin da ake yi na roƙon Allah in ake wannan uslubin wajen roƙon wani Allah to an bauta ma wancan mun fahimta wannan shine implication din ana tsarkakewa ibada ana tsarkake addu'a kawai ga Allah subhanahu wataala mana ce wa du'a'u ya qata'u bi qabulihi li umumil ayat allati qaddamna dhikraha dhikraha eh dhikraha wa kadhalika al ahadith al atiya idha istawfa shurut as siha yace wa du'a'u ita addu'a ya qata'u bi qabulihi ana ma iya yankewa cewa ita addu'a an karbe ta kawai inda ka roki Allah subhanahu wataala to an karba يقطع بقبوله لعموم الآيات التي قدمنا ذكرها سبودا جملة آيوين دا أكا أنبتا أبايا وبنجي يأتي وقال ربكم ادعوني سيأتي أستجيب لكم زن أنسامكم فألكم يتيك القريني أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكي أمسى وانديكي لا يشينا تكون كنتي دا وهلا أشيشيني kuma yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da ina amsa addu'ar mai addu'a idza da an in ya kiraye ni kaga wannan ayoyi duka sun nuna cewa addu'a fa in an yi ta an karba wa kazalika alhadith alatiya hakanan hadisan nan da za su taho amma ana karban addu'a ne idan stawfa shurutus sihha idan sharuɗan ingantacciyar addu'a ya tabbata ba kowace addu'a ce take addu'a ba ba kowace addu'a ce karɓaɓɓiya ba akwai addu'a wadda wato sai addu'a da ta cika sharuɗa ina ga akwai su a can gaba insha Allah za a ji su na yace hadithu salman akwai hadithun salman alfarisi Allah ya kara masa yarda inda abi dawuda wa tirmidhi wa hassana kamar yadda ya zo wajen abu dawuda da turmuzi kuma ya ce hadithi ne hassan kwana yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn Salman yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha hayyun karimun Allah ta'ala mai kunya ne eh hayyun mai kunya ba hayyun ba hayyun wato Allah ta'ala mai kunya ne karimun ko mai karamci yastahi Allah yana jin kunya idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ya kunyar Allah take ba sani ba wannan yana ga cikin ayatul sifat gane ko nususus sifat kai zance yana daga cikin nususus sifat waɗanda za ka ambace su ne amma ba za ka fassara su ko kuma ka awwala su kaman yadda yake ga ɗan adam ba laisa ka mithlihi shay'un huwa samiul basir to inna Allah ta'ala hayyun karimun Allah ta'ala mai kunya ne mai karanci yastahi yakan ji kunya idza rafa'a ar-rajulu yadayhi idan mutum ya daga hannayensa zuwa ga Allah kaga wannan ya nuna mana daga cikin sharuɗan addu'a kamar yadda kafin mu zo kai akwai me akwai daga hannu ya daga hannun yake haka za a yi haka za a yi a haka ma za a yi kasan wasu na haka kun manya manya ya kace a yi addu'a irin aron ma zai addu'a sai ka gano ya a ƙoshe suke mai suke bukata gun Allah a yi shi ya sa kada yake da bukata ne kake haka amma su sun wadatu inna allaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajul yadayhi an yaruddahuma sifran Allah yana jin kunyar bawa ya daga hannayensa zuwa gare shi kuma ya maida su sifran wofantattu fayau shine sifran wato ba komai a ce kha'ibatain wofantattu ma'ana mutum ya daga hannu ya roƙo ubangiji kuma Allah bai amsa masa ba Allah yana jin kunyar wannan bawan nasa to amma wace irin addu'a وحديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ده حديث أنس يتي لا تعجزوا في الدعاء kada ku karaya wajen addu'a fa innahu lan yahlika ma addu'a domin ba wanda yake halaka matukar yana tare da addu'a sahawu hibban wal hakim wa biya wannan sun inganta shi wasu malamai kuma sun ce hadisi ne wanda yake mai rauni na isnadi وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث أبي سعيد خضري إمام أحمد محمد البزار أبو يعلى duka sai rawaito da isnadai masu kyau haka na imamu hakim ya rawaito cikin mustadrak shi kuma ya ce hadithi ne wanda yake sahihul isnad min hadithi abi sa'id al-khudri daga hadithin abu sa'id al-khudri أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث باون مسلمي دزي وتأدعى ود باب سابون الله أتكنت با ولا قطيعة رحم kuma babu alaman yanke zumunci a cikinta illa a Allahu biha ihda falafin face sai Allah ya bashi game da wannan addu'ar ɗayan uku kaga tun daga nan za mu so mu fahimta ashe akwai nau'in addu'ar da ba a karɓa ko a nan mun gane addu'ar da take da wasu abubuwa guda biyu ba za a karɓe ta ba ko ita ce shine mai da mai yanke zumunci na'am sabo ba sabo a cikinta ba yanke zumunci ba sabo a ciki ba yanke zumunci wace irin addu'a ce za a yi ta da sabo kaman wace yanzu misali kaman mutum wannan ya zalunce shi kudinsa ya cinye masa kudinsa naira dubu ashirin ko dubu goma ko dubu hamsin ko dubu ɗari shi kuma da zai addu'a sai ce ubangiji Allah ta'ala ka kawo masa bala'i kafafunsa su kakkare misali ko ya rasa kafarsa ko Allah ka rushe masa gidansa ko Allah ya sa sai yana tafiya a motar ta sai tambale-bale da ita a kwantar da shi a asibiti to kaga akwai sako a ciki wa ya kai shi wannan saboda an ci maka dukiya sai ka masa addu'a shi kuma ya rasa rayinsa ko lafiyarsa iya addu'ar da zaka yi shine ya Allah wane ya rike min dukiya ta Allah ka kwata min in ta siga zalunci yake ce ya Allah wane ya zalunce ni kuma kai ne mafi sani Allah ka isar min akan sa kwata min dukiyata to irin wannan shine baka yi zalunci ba baka yi sako ba to don haka ita addu'ar ma sai an iya ta ba to babu wani musulmi wanda zai wata addu'a matukar babu sabo a cikinta babu yanke zumunci face sai Allah ta'ala ya bashi ɗayan ukun ji manzan Allah imma an yi ajiyar lahu da a wata ko dai Allah ya gaggautar masa addu'ar tasa wani sai ya addu'a wallahi abin da ya roƙon Allah zai bashi kuma ba da daɗewa ba wani ma nan take sai Allah ta'ala ya bashi wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah ko kuma Allah ta'ala ya so sai ajiye masa ita a lahira ka roƙa nan duniya sai ba a baka ba kullun kana cikin wahala akwai bukata da kake da ita wajen Allah watakila gidan haya ya ishe ka kana ta roƙon ubangiji Allah ya baka kuma sai Allah ya baka gida ba to misali a irin wannan yanayi baka sani ba watakila gidan da a ba nan Allah ya niyan baka ba ya aje ma a can samu wannan yaƙinin a zuciyarka Allah ya ajiye maka shi a can da na nan da nan can wanne yafi ba ma kwatantawa ko to wani sai Allah ya haɗa masa dubbin ba ya roƙa a amsa a bashi a nan ɗin kuma a ajiye masa wani a can saboda ibada ce wa imma an yasrifa anhu min su'i mithlaha ko kuma in Allah ta'ala ya so ya roki kaza sai Allah bai bashi ba amma a cikin hukuncin da ubangiji yayi akwai wani mummunan abu da zai same shi kuma dama Allah ya ta'allaka kaucewar wannan abun ba zai same shi ba ya masa hukunci guda biyu kaza zai same shi in bai yi addu'a ba in yayi addu'a kuma za a kauda masa shi kuma sai Allah ya hukunta masa ɗaya daga cikin biyun ai shi yake tsara kayansa sai Allah ya hukunta masa cikin biyun yamhullahu ya ma ya sha'u wa yuthbitu indahu ilmul kitab duka wannan yana cikin janibin tauhidi na alqada to sai Allah ta'ala sai ya roƙa ga wani abu da ya roƙa sai Allah bai mai wannan nan ba amma akwai wata mummunar kaddara kuma sai Allah ya kaudata ta i sau nawa za ka ga an yi wani irin hatsari ko gobara ko mota ta yi gwangwami wani shi kuma ko ƙwarzanuwa bai ba paracetamol kawai za a bashi ya sha a rika cewa shi kaɗai fita a motar na ce ta yi ce wallahi ne ban sai da aka ni dai kawai na ganni a nan a can gindin wani kargo kuma ga mota a can kafin na je nika ta kama wuta ko ba haka ba ne bai sanya aka yi fita ba addu'a ce ya roƙi wani abu sai Allah ya kauda masa mummunar ƙaddara da ita addu'ar da ya ba a bashi wancan din sai aka kauda mummunar ƙaddara da dama tana rubuce saboda ubangijin shi yake shafa abin da ya so ya tabbatar da wanda ya so a cikin abin da dama ya riga ya hukunta yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ilmul kitab lokacin da annabi ya faɗa haka cika makin hadisin sabai suka ce qalu idan nukthiru qala Allahu akthar sai suka ce kenan ku tunda har addu'a in kai ta dole ɗayan ukun nan zaka samu lalle Allah zai baka ɗayan uku yace to zamu yawaita yin addu'a kuwa shine sai annabi ya ce musu Allahu akthar ai abin da ke wajen Allah yafi addu'ar ta ku yawa ba a kura abin da ke gun Allah ku ta addu'ar ku ta roƙa Allah ɗin zai tanada kuma yana nan kuma za a ba ku kuma bai rage kawai mai cikin ikonsa da abin da ya mallaka ba akhiran yace wa ibn umar wa an umar ibn khattab radiyallahu anhu ana la ahmilu hamma al-ijaba walakin ahmilu hamma ad-du'a faman ulhima ad-du'a fa innal ijaba ko faman alhama ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu umar ibn khattab Allah ya kara masa yarda yake cewa ana la ahmilu hammal ijaba ni ba na daukan nauyin wato ansa addu'a ba na kallafa makaina daukan nauyin a amsa min addu'ata walakin ahmilu hammad du'a amma abin da nake daukan nauyinsa shine aiwatar da sharuɗan da ita addu'ar take da bukata wata magana ce ta hikima ya ce faman alhamar du'a'a fa'innal ijabata ma'ahu domin wanda ya kimsawa bawa ya roƙe shi an sawar a wajensa take wato abinda umar yake nufi a nan wallahu alam kamar yadda malamai suka sharha wannan asar ɗin nasa shine lokacin da ka roƙi Allah subhanahu wata'ala to karkace da zuci karka rika gadin Allah ka roƙi Allah duk abin da aka ce a yin kayi kuma shiru kake ji to annabi ma yayi ka shaidin wanda ya haka Allah ba zai karɓa addu'ar sa ba Allah yana karɓan addu'ar bawa malam ya ajal matukar da ya gaggaci da zuci ba ya ci da zucin take annabi ya ce kai taro mutum ya ce na roƙi ubangiji na roƙi ubangiji wala ma'ara ustijiba ne amma ina gaba kaman ba amsa mun ba to don haka nan umar yake ambata cewa ni ana kimsawa kaina gadin amsar addu'a ta idai a'a in dai na roƙi ubangiji shikenan na aiwatar da abin da ake bukata ni abin da na dora wa kaina shine na kiyaye sharuɗan da addu'ar take da bukata shi zan ɗora wa kaina gana yi sharuɗan addu'an shi zan yi ƙoƙarin na gana kiyaye na aiwatar amma wai na sa idanu addu'ata ta karɓu ko ba ta karɓu ba ya ce nan ba ne wanda ya kimsa wa bawa ya yi addu'a da wannan ikon yanzu mun gane bayanin ku Allah ya taddamu in Allah ta'ala ya kai rayuwar mu kuma malam zai ambata mana waɗansu daga cikin ladubba na addu'a ɗin abinda muka faɗa dai Allah ta ramu alada wanda muke kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum